نعم
أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار لازم ورد الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقلائب فريد الدهري على الإدلاج حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخ عمر بي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مصدق جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورد الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعطفي بنزرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما na ɗari biyu da hamsin da bakwai mun karanta sharhin ya ƙutatul haƙaƙi sharhin ya ƙutatul haƙaƙi mun ko makaranta sharhan jauharatul kamali jauharatul kamali ga kuma salatul gaibiya salatul gaibiya tana bayyana jauharatul kamali ne ita kuma salatul fati ya kutul haƙaƙi ne take bayyana ta yanzu muna cikin sharhin salatul gaibiya fi haƙiƙatul ahmadiyya yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi mabudi ne duk lokacin da mutum ya ce alhamdulillahi to an buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas almuhidu al'awwal almuhidu shi ne wanda ya kewaye al'awwalu al'akhiru al'zahiru al'badinu shi ne awwalu akhiru zahiru badinu bi ahadiyati jam'i zati na ita kan jam'u zatihi alƙa'imu bi kamalihi wanda yake tsayuwa da kamalarsa ala kulli shay akan komi litajallihi saboda tajallinsa li zatihi bi zatihi fi zatihi ala zatihi alƙa'im bi kamalihi kamala ubangiji wanda yake kan komai shine tajalli li zati bi zati ga zatinsa bi zati da zatinsa fi zati cikin zatinsa ala zati akan zatinsa bi jami'i mutabadati daga dukkan abin da yake kishiyarsa fi huwiyati sariyati cikin huwa asariyati wanda yake naso na al'asma'ihi wasan mati sunayensa ɗaukakansa wa shaɗu Allah ilaha illallah na shaida ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah alkafi wanda ya isa bi zatihi da zatinsa fi jamil muqtadiyati cikin dukkan abin da aka hukunta na huwiyati huwa asari wanda yake naso walaysa illa mazharu albadiya babu abin da yake bayyana ila mazahiru sai zahirinsa albadiya wanda yake bayyana wa shaɗa wannan sayidina muhammadan na shaida sayidina muhammadan sirru zati shi kuma sirri ne na zatin Allah wa ruhu hayati shi kuma ruhi ne na rayuwa wa nurun mir'ati shi kuma haske ne na ruwan madubinsa wa qayyimi asma'i shine matsaye da sunayensa wasu mati da ɗaukakarsa wa jami'u shine matattarin jam'u hadarati jam'in duk kowace irin hadara na rabbul izzati alqa'imu mai tsayawa bi ihsa'i asma'ihi da kewaye ko kiyaye sunayensa bi ayati da ayoyinsa al'awwalu shine na farko fi ta'alluqihi da zati cikin ratayuwan ubangiji da zatin Allah ratayuwan ubangiji ya manzala da zatin Allah al'akhiru shine na ƙarshe ala haidatu hukumi ma'alumati wajen kewaye hukuncin ilimansa kaga akhiru kenan awwalu hadaran manzala na can saboda shi manzala sallallahu alaihi wasallama huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa badinun manzala awwalu ne fi ta'alluqihi li zatihi shine farkon abin da ya rataya da zatin ubangiji al-akhiru shine na ƙarshe alahidatu hukumi ma'lumati wanda yake waye da sanin ulumu na ubangiji wanda Allah ya bawa manzo Allah al-badinu shine kuma badini bi fardi zuhuri fi misalati da sakaci mato fardu na bayyana cikin misalinsa wa zahiru bi ma a hada ƙayumihi shi ne kuma a zahiri bi ma a hada da abin da aka kewaye ƙayumihi tsayuwarsa disfati da sifofinsa wasalatu wasalamu tsira da aminci Allah su tabbata minhu daga gare shi ala sayyidil abdul kamili ka gani minhu daga gare shi wa kenan rabbul izzati ala sayyidil abdul kamili daga wannan shugaba al abdu sannan kuma bawa al kamil al kumali wa cikakke alfatil khatimi shine alfati sannan kuma shine alkhatim bi ainin ma huwa alawwalu da ainin abin da ake kiran shine awwalu sallallahu alaihi salatin Allah ta fita a gare shi wala alihi ga alayensa kama la nihayatu li asma'ihi kamar yadda babu ƙarshe cikin sunayensa wasu sifatihi da siffofinsa wa kamalati da cikansa. Wa badu, bayan haka, fa'ina shehana wa sayidina, shehinmu, shugabanmu, maulanmu, wasilatuna ila rabbina, tsaninmu zuwa ga Ubangijinmu shi ne Shehul Imam, shehi shugaba, liman الشيخ المشاهي الإسلامي shehi ne na shehunan musulunci hujjatu sufiya hujja ne cikin suhaye ƙudurwata ahalla hususiya shi kuma ƙuduwa ne abin koyi ne wanda ahalla hususiya Allah ya musu alimin shari'ati masanin shari'a ustaz ɗariƙati malami a cikin ɗariƙa sultanu ahalla haƙiƙatul muhammadiya shugaba ko sarki ko mai mulki na haƙiƙatul muhammadiyya imamu ɗariƙataini limamin hanya guda biyu wa muƙaddamul firƙataini abinda ake gabatarwa cikin firƙa guda biyu sahibul ulumul jumma shine ma'abutan ulumu aljamma gabaki ɗaya wa ma'adinul ma'arifi shine ma'adinin nan na sanin Allah wa lisanu shi ne kuma harshen nan na hikimatun hikima ƙudubin zaman shi ne ƙudubin zamani wa hamilu fi yuqati liwa ahlul ifan shi ne wanda yake ɗauka cikin lokacinsa liwa ahlul irfan shi ne tutan nan na masana Allah lisanul ƙudusi harshen nan na tsarkaka watarjumanin rahmani mai fassara a cikin lamarin rahmaniya alamun mutadina shine alam wanda suka shirya huduwatu salikina shugabanni na asalikina wanda suke shiga hanyar Allah tajul arifina shine kambi na masana Allah imamu siddiƙiyin shine shugaba na siddiƙai insanu ainu shine insanu ainul ustazaini shine insanu idon nan na ainu wato bakin idon ido ustazaini alwarisaini wanda su ne magada kafin muƙinina suna shine kogon nan na almukini na masu yaƙini alwarisi na wanda suka gaji suka gaji ilimin natsuwa ustazul akabiri malamin manya walmin faridu da makaɗaici fi zamanihi a zamaninsa bil ma'arifin sanniya wani taujen sani ne malami ne na sunna wala mafahiri alfahari al'alimu billah malami na Allah waddalu Allah wanda yake nuni akan Allah zamzamul asrari wanda asrarai suka tare a gurinsa wa ma'adinul anwari shine ma'adinin nan na hasake hasake as-siddiqul kabiri shine siddiqul kabir qudubul gausi shine qudubi gausi aljami'ul waris rabbani wanda ya tare wirasa na rabbani a sharifin nasbi mai sharifin nasaba mai ɗaukakar nasaba wal asilil hasbi mai asalin dangane shine abul abbasi abul abbasi at-tijani sakana Allah min bari Allah ya shayar da mu daga koginsa bi a azamil awani da manyan ƙoramai wa ba radiyallahu anhu taqaidan Shehu Tijjani ya sanya alat taqayidi an yi masa dabaibai ala salatul gaibiya akan salatul gaibiya fi haqiqatul ahmadiyya akan menene haqiqatul ahmadiyya faja da fi wa afada ya kayantar ya bada fa'ida wa balaga gayatul muradi ya isa gayatul muradi isa matuka faqala radiyallahu anhu shehu ya ce ilam ka sani anna ma'anar salatul gaibiya ma'anar salatul gaibiya ya ne anna barazat min al-gaibi ma'ana ta zo ne daga gaibi laisan ne in sha ahadin ba wani ne yi ta ba a min al-gaibi ne Allah ya turo wannan salatul gaibiya kenan anna salatul gaibiya ma'anar salatul gaibiya annaha barazat ta yi buruzi ne minal gaibi daga gaiba laisar min in sha harin ba wani ne ya kage ta fare ta ba yawa wa ma haqiqatul ahmadiyya haqiqatul ahmadiyya fa hiya amru allazi sabaqa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al'amari allazi sabaqa bihi sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah ya riga da shi fi cikin fadin alhamdulillahi an gani cikin fadin alhamdulillahi ay alhamdulillahi ahmadulillahi kullu hamidin min al-mawjudi duk wani mai godiya daga cikin kasantattu to manzo Allah shine abin godewa a hadaran ya gode shi ba wanda ya kai shi godiya ba wanda ya fi shi iya godiya saboda ka alhamdulillahi kullu hamidin minal minal wujudi fama hamidallahu ahadan ba wanda ya gode wa Allah fil wujudi a cikin kasantattu misla ma hamidahu nabi irin kwatancin yabon godiyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suma inna fi nafsiya sannan godiyar fi nafsiya ai haƙiƙatul ahamadiyya haƙiƙatul ahamadu gaibun gaibi ne min azamir guyubillahi yana daga cikin mafi girman gaibobin Allah ta'ala madaukaki falam yaddali ahadan ala ma fiha min al-ma'arifi babu wanda layi daya alama fiha akan wanda ke ciki min al-ma'arifi wajen sanin Allah wal ulumi ko ilmai wal asrari sirrori wal fuyudati faida wat tajalliyati tajalli wal minahi kyauta wal baye baye wal mawahibi baye baye wal ahwal al aliyati da halaye madaukaka wal akhlaqi zakiyati da dabi'a tsarkaka fama za ka minaha ahadan shay'an ba wanda ya iya ɗanɗana ɗaya daga cikin irin wani daga cikin abin da yake a hadarin ahamadiyya eh wala jami'a rasuli ko dukkan annabawan nabina da da, da manzanni itassa biha sallallahu alaihi wasallama an keɓance manzo Allah ne wa da shi kadai bi muqamiha da makamin ahmadiyya wa kullu madarikin nabina wal mursalina da dukan riskan annabawa ko mursalai waje mi'a mala'ikati da dukan mala'iku wal muqarrabina da muqarrabai waje mi'a al da dukkan ƙudubai wasu diƙina da siddiƙai waje ni a auliyayi da dukkan walewar arifin na masana Allah kullum ma a darakuhu duk abin da suka riske shi ala hamlihi wajen ɗaukansa wa tafsirihi da rabin na maho min faida hakikati al-muhammadiyya yana cikin faidan hakikatu al-muhammadiyya ne wa ma hakikatu al-ahmadiyya ka gani kullum ma adarakuhu duk abin da suka riska ala hamlihi har suka yi ɗaukarsa wata fasilihi aka raba shi innama huwa ya fito min faida hakikati al-muhammadiyya daga hadarin hakikatul muhammadiyya ne ko annabawa suka iya ɗauka amma wa ma haƙiƙatul ahmadiyya haƙiƙan ahmadiyya fala madama ali ahadin bin nayli ma fiya ba wanda ya isa ya riska balle ya samu wato haƙiƙatul muhammadiyya gaibi ne gaibi ne saboda can bayan ka duba yana cikin yana cikin nuru ne wannan nurun kuma ƙiƙita ɗafahu ƙidatan من نوره من نور من نور من نور الله to wannan gurin ba a iya gane shi shine ma'ana Ahmadu ya ɓuye ne sunan farko ne Ahmadu ya ɓuye ne a cikin wannan hadaran domin sai da aka samu fatayi tukuna ya samu buruzi a hadaran Muhammadu. Hadaran Ahmadu ya ya ɗauki Allah ya riga ya ɓoye shi ne gaba kiɗa. Don hadaran Ahmadu wato shi ne yake mubashara da nurun rabu hadarin ahmadu shi ke karɓan komai daga hadar rabul izzati wannan hadaran shine in ya karɓi komai sai ya saisaita shi tukuna sai ba wa hadaran muhammadiyya hadaran muhammadiyya ita kuma sai ta saisaita halaran sai ta ba wa annabawa daga annabawa sai kuma su saisaita sai su ba wa ulul su ba wa hadartul wilayati yadda kusan abin yake tafiya kenan wallahu alam falhasilu yadda abin yake anna lahu sallallahu alaihi wasallama makamai ne manzo Allah yana da makami guda biyu ka gani ko makamu haqiqatu la ahmadiyya shine makamu haqiqarsa ahmadiyya wa huwa ala shine yake sama ka gani wa makamu haqiqatul muhammadiyya da makamu haqiqatul muhammadiyya wa huwa adana duk babu wani adana ala ala ne amma an faɗa haka yawa tana gaba ai shi ne nake faɗa saboda shi hadarin ahmadu gaba kiɗe gaibi ne to a muhammadiyya ma gaibi ne layi durak haƙiƙatuhu ka gane to amma a ala wa adna ne wala adna fi babu wani abin da yake adna fi fi rasulullahi amma abin wallahi masallala ni yadda kamar yadda na fahimci lamarin abin in Allah ya sa an dace haka ne to labas bi halaran kamar haka ne wannan yana karban komai daga rabu da izzati ne in ya karba shi ne ahamadiyya shi mubashara yake mulasaka yake da hadarin rabu da izzati to sai ya sassautar sai ya tate sai sakar wa haƙiƙatul muhammadiyya kaga wannan kamar shine adana na luga ne ba na ba ma'ana ba to ya sukarwa hakikatul muhammadiyya shi kuma hakikatul muhammadiyya in ya tate to shi kuma shi yake sakar wa annabawa kaf gaba ke da sunaye biyu ne gaba ɗaya su ne a guraren babu wani wasiɗa tsakanin mutum da rabbul izzati sai annabi Muhammadu. To kuma da hadaran Ahmadu ne, da hadaran Ahmadu da hadaran Muhammadu shi ne ai a nan shi ne da yawa nake yawan magana kuntu kanzan mahasiyan ni taska ce ɓoyayya lan ba wanda ya sani falamma ahabbtu lamma ahabbtu an urafa lokacin da na so a sani fatihu kenan ka gani lamma ahabbtu an urafa fatihu kenan lokacin da na so a sani sai na bude fa halaktu halqan sai na halicci halitta bismillah bismillah falattu halkan sai na halicci halitta halattu halkan halkan din shine hadaran haqiqatul muhammadiyya kaga hadara nawa kenan ahabbtu an urafa lokacin da na so a sani shi ne fatihu kenan ka gani lokacin da na so a sani fatihu kenan halaktu halkan sai na halici wata halitta hakikatul muhammadiyya kenan amma kuntu kanzan ahmadu ne Ahmadu ne. To, wannan shi ne, wa kullu ma a darakahu jami'al maujudati duk wani abin da komi ya samu min al'ulumi na daga ilimai, wal ma'arifi da sanin Allah, wal fuyubati da faiza, wata jalliyati da tajalli, wata raƙiyati da taraƙi, wal ahwali da halaye wal makamati da makami wal akhlaqi da dabi'u inma huwa kulluhu dukkan sun fito ne min faidi haqiqatihi al muhammadiyya ba min faidi haqiqati al ahmadiyya ba ita can ba a sanin komi hadartu dan salama ne
wato da abin ya ƙara fitowa kenan ita hadaratul ahmadiyya tana karɓar gundarin sirrin ne daga rabul izzati kai tsaye hadartul muhammadiyya ta bawa nubuwa ta bawa ulul azmi na rasuli ta bawa annabawa daga nan su kuma sai su sa kamar waliyai a nan ne kujerin shehu tijjani yake shiga an gane to yanda abin yake kenan wa ma ma fi haqiqati al-ahmadiyya amma abin da ke cikin haqiqatu al-ahmadiyya fa ma nala minhum ahadan shay'an ba wanda ya samu wani abu itasabi wahdahu sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da shi ba wani annabi wanda ya riske wannan gurin domin hijabi biyu ne ga dukkan annabawa hatta a rusulu walla dukkan rusulu sun tsaya ne a iya hasken annabi muhammadu na muhammadi amma su kansu ba su yi drakin kunhu ba an gane? an ji dai Allah sa an gane likamali izziha saboda kamala na iz buwayan annabi a matsayin ahmadu wa gayatu uluwiha da isa matuƙa na ɗaukakan annabi muhammadu fazi wannan hiya haqiqatul ahmadiyya sallallahu alaihi wasallam shine haqiqatul ahmadiyya wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama sallallahu alaihi wasallam an fahimci magana? kun ji title ɗin wannan shine Ahmadu Muhammadu Ahmadu Muhammadu su ne to zai fada ƙauluhu Allahumma salli wa sallim ala aini zatikal aliyya shine salatul gaidiyan Allahumma salli wa sallim Allah ka yi salati, ka yi aminci ala aini zatikal aliya kaga wancan ala ainin rahmati ne to wannan ala aini zatikal aliya ga zatinka ala aliya madaukakiya yani annal haqqa subhanahu wa ta'ala ubangiji tajalla bi kamali zatihi azzatiyata Allah ya tajalli bi kamali zati da kamalan zatinsa azzatiyatu zati fil haqiqatul muhammadiyya kaga ahmadu ne turo muhammadu fayyalaha aila zatul aliyya tana daga cikin zatul aliyya ne kalin mir'atu kaman madubi ne ta tara a fiha suna kallon juna duk lokacin da ka kalli madubi zai kalle ka to ta tara a kenan fa bi hadhal haqiqati ta wannan haqiqan wa bi hadhihi nasbati ta wannan nasba kanat kanat al haqiqatu al muhammadiyya haqiqatu al muhammadiyya ta kasance ka annaha ainu zati sai ta zama kamar ita ce ainihin zati saboda ainihin zati kal'aliya madubin ne ya kalle ka ka kalle shi saboda haka abu abu abu kai sake min labulan an gane? fa bi hazi laƙiƙati da wannan haƙiƙan wa bi hazi nisbati da wannan nisban kanatul haƙiƙatul muhammadiyya ka annaha ainu zati sai a haƙiƙatul muhammadiyya ta zama kaman ainu zati walam yakun hadha tajalli fil wujudi li ahadin babu a cikin kaunu gaba daya ba su da wannan tajallin min halki daga halittan Allah illa lahu sallallahu alaihi wasallam manzala shi kadai ne fa bi hadhihi nisbatu ta wannan nisba kana sallallahu alaihi wasallam ainu zati manzala ya zamo shine ainu zati la annahu haqiqatan ba shine haqiqan zati ba a bal ainu zati ne lakin min nisbati sai dai bin nisbatin lati zakarnaha da yadda muka faɗe ta haka take walau kana huwa ainu zati lil abdi ko da ta kasance huwa ainu zati shine ainu zati lil abdi gabawa wa hadha la yata'atta baya zuwa bal huwa makhluqun dan shi halicce ne wa qasajal alayhi subhanahu wa ta'ala bil ubudiyyati saboda ubangiji ya rubuta ya ce abduhu an gane? akwai mana ainihin zati da hakikatun zati la'anan hakikatun ai saboda haka ka gane manzalasa abin yadda yake ake shan wahala ta wajen wahabiyawa kenan muhammadu lam ya arifu gayyara ilahuhu ba wanda ya san manzo Allah sai ubangijin manzo Allah kaga su hadiyawa ai suna ganin annabi Muhammadu bawa ne Allah ma haka yace annabi Muhammadu bawa ne domin ya ce subhanallazi asara bi abdihi to kaga an faɗi abdiya to abin da aka faɗa na abdu amma shi manzo Allah ba ya samu ba ne min adamin ila wujudin shi mazala ba min adamin ila wujudin ba ne min wujudin ila wujudin ne tutun da shi min wujudin ila wujudin ne za ka tambaya ka ce ina ne asalinsa komi da aka yi an sami shi ne min adamin ila wujudin amma manzala min wujudin ila wujudin ne bambancinsa buruzi ne buruzi ne shine tajalli wannan tajallin shine qid'atun min nurin shine kuma ruhu yas'alunaka an ruhu yace qul ruhi ruhu min amri rabbi kaga min amri rabbi kar kai tambaya saboda in ka ba da amsan ba za a gane ba an dakatar da kowa kenan an gane amma ana ganewa in aka ce ruhi to ruhi guda ɗaya ne akwai ruhul qudusi akwai ruhul rawani ma baina farasin wadannin idan aka cire mutum aka ce an kashe shi ya mutu an cire ruhin ai ana mar magana yana ji to ya kuma yake ji da wani ruhin ne tunda in za a tafi da shi makabarta za yi komi abin da ke cewa kaddimuni kaddimuni ya sma ukul lalaki gairar sakalai to wani ruhin bayan an riga an yi yunki an cire kuma manzala ce ya sma'uhu kullalai kaga dole baka isa ka ce ruhi ɗaya ba ne kawai kala biyu ne shi yasa malamai suke cewa ai la ilaha illallah ake cirewa sai a bar muhammadu rasulullahi a jikin mutum kowaye kowaye akwai wanda ba shi da rai? shi wannan an zo ana kowane abu da ka sani shi ruhi ai ruhi ne yana zunan shi ruhi kawai tabarakan laji na zallar furkana ala abdihi nazirun wayan kuntu bi raibin mimma nazalna ala ka gani to fal'ubudiyatu la ta ta'ata li zatil aliyya kuma gashi ubudiyya ba ta zuwa ga zatil aliyya amma kuma gashi ubangiji ya ce walau kana huwa ainin zati li abdin lakin min nisbati allazi zakarna walau kana huwa ainin zati li abdin wa za bal huwa makhluqun wa gasar jala alai haka ubangiji shi lakin na ha bin nisbatin laziza karna ha sai dai nisban da ubangiji ya ambata tsara ka annahu ainiha ka annahu ka gani? ka annahu ainiha shi ne dalili Ƙaulu biyar wayil kamalati da nauyi-nauyi na kamala albahiya ya tamilu ma'ana ni shi ma dauki ma'anoni guda biyu kilahu ma sahihul ma'ana alawari dukansu suna da ingancin magana ma'ana na farko halatu tajalli. shine halin tajalli wasani na biyu halatu salati hali na salati fa halatu tajalli hali na tajalli tajallaitu fihi bi kamalati zatil bahiyya nayi masa tajalli da kamala da kamalan zati na albahiya wanda ya bayyana wasani na biyu halatu salati yani salla alaihi na yi masa salati bi kamalati zatika albahiya da kamalan zatinka albahiya wadda take mai kwarjini ai nan da ma kama hakan ne saboda za mu shiga fi hadarat zatikal abadiya shi ma haka zai baya Tala ce mai kyau, Allah ya fahimta da mu annabi. annabi Muhammadu dai ba Allah ba ne ba kuma ɗan Allah ba ne annabi Muhammadu ba Allah ba ne ba kuma ɗan Allah ba ne min wujudin ila wujudin ne ba min adamin ila wujudin ba amma kuma shi ba Allah ba ne kuma ba ɗan Allah ba ne yadda Allah ya so ki ne a aje kayansa ai ba kaɗan ba sai ka shiga lawa in ka zo wannan shi ne tunda ai sunan da aka duba sunaye biyu ne ba wanda aka taɓa ambato da ahmadu duk duniya sai annai muhammadu ahmadu babu wanda aka taɓa ambaton shi da shi duk duniya sai mazalla Muhammadu kuwa an ambaci mutane bakwai wanda ake tafawulan ai kaga halin buruzi da ya ce samaitu wa muhammadan li hamudu bihi ahlis samawati wal ardi jikakan can kuma mahaifiyar ta gani u'izuhu bil wahidi min sharri kulli hasidi suma samihi muhammadan irin wannan Allah ya sa mu gama lafiya Allah musalli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما قلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأجل صلاة تملا الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة أنا بيرو kai da kwajewa Thank you.